السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin barka da zuwa da fatan ya yi lafiya Allah sai ƙara masa lafiya a wannan rana da alhaji a cikin da ɗaya ga watan Maris shekarar da mutum da ashirin da hudu miladiyya wanda ke yi da goma sha ɗaya a watan Ramadan shekarar da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya muna nan a tsawon kafin sauran ma'ani da shafa a jijiyar rajin kawai sa'anu wanda ke shahararrawar ƙarshen farka daga sanaduna tare da shehunmu jagoranmu ma a sai shawar sama da sallah da shawar sama da zane da wadda lauta a anu a yi da shawar wani karatu a cikin littafin shiwa yi ma kamar kullum wala na ke tashi da bai ta da ajiya a sai ji su da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ايد لنا بهذا المحضر والطاقة بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من أقول الله تبارك وتعالى da ya sake hada mu a cikin wannan mazaunin ci gaba da karatu a cikin littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam salatan tu'arifuna biha ya bayan abubuwan da suka gabata a jiya dangane da tafsiri na ma'anona na ayan nan asa an yab'aka rabbuka maqaman mahmuda to har yanzu shauqadi iyad bai gushe baya da nan yana ci gaba da nakalto mana wasu ma'anona kuma har yanzu daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabi'ai da kuma makamantansu a wa an salmana an karko daga salmanul farisi wani anas ne na'am dai wani anas an karko daga anas ibn maliki anas ibn maliki ko nawaho shi ne ayi wa an karbo daga Anas ibn Malik dan a kenan nawaho irin abin da ya gabata a baya shi Anas ibn Malik a sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sahabin da so da yawa malama hadisi in sun ambace shi sukan masa take da khadimu rasulullah ma'ana khadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an karfi irin kwatankwacin abinda ya gabata a baya a cikin hadisin Jabir ibn Abdullah an karfi irin sama daga Anas bin ma wa qala ya ce fa hadha al maqam al mahmud alladhi uida wannan shine ta'rifi cikakke na al maqam al mahmud matsayi abin yabo din nan alladhi uida wanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarinsa wannan matsayin da muke magana a jiyan nan to lallai shine malan al-maqabul mahmud wanda aka yi masa alƙawari wa an salman an karba daga salman al-farisi salman al-farisi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sahabin da wanda zuciyarsa ta barbaro da wani irin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun kafin mulaƙati da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tarihin sa kissan sa a bace mai tsawo kwarai da gaske dukkan mu a kowa ya wadatu akan mana kissa ta Salman al-Farisi amma dai Salman al-Farisi dai alalakal dai wani masoyi ne babba daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sahabi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana masa kirari Salmanu minna alal bait Salmanu yana cikin mu alul bait saboda menene soyayyarsa ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sahabin da sahabbai in sun taru kowanne yana alfahari da ma'aikinsa ko yana alfahari da kakanninsa shi baya alfahari da kowa sai musulunci sai ya ce musu ni ba dan kowa bane anabnul islami ni dan musulunci ne ni musulunci shine babana baya alfahari da komai sai musulunci saboda haka Salman al-Farisi sahabi ne mai kima mai daraja kwarai da gaske shi ne wanda Maulana Shehu yake cewa wa autika Salmanu bi shauqi habibina wala tatanaha law malatul mujallada dinna shi Salman al-Farisi an yanka shi an gane bayan an gane arzike shi a matsayin mai bawa an yanka shi saboda mai daidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da abubuwa na khususiyat da yawa da yawa da yawa cikin wannan addinin musulunci Allah ya ba mu albarkacin su to an karbi wannan magana daga daga Salman cewa al-maqamul mamudu matsayin nan abin yabo da Allah ya faɗa asa an yab'aka rabbuka maqaman mahmuda huwa shafa'atu fi ummati yawm al-qiyamah wannan matsayin ba wani abu bane shine ceto da annabi zai yi a cikin al'ummansa ranar tashin alkiyama ceton al'umma cikin ceton manzo Allah a cikin al'ummansa shine matsayin nan na al-maqamul mamud inji Salman al-Farisi wa mithlu irin wannan maganan ma an sake karfansa an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wa qala qatada qatada ya fada wannan qatada ba qatada ibn Nu'man bane an gane wannan katada tabi'i ne ba ma sahabi bane ba ba wancan katada da muka sani sahabi ba wannan tabi'i da cikin tabi'a yake to shi wannan katada yana cewa kana alul ilmi ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi anan yana nufin min akabirin sahaba an gane ma'abuta ilimi a cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne da irin martabar da yake cikinsa akwai sabon da in ana nufin bangaren ilimi su kuma khususiyar su bangaren ilimin ne musamman al'abadilatul arba'a din nan an gane ai su wayannan sun yi fice kwarai a majalin abin da ya shafi ilimi a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da dukkan ta'ammukin su a cikin abin da ya shafi ilimi ba su kai alkhulafa'ur rashiduna ba ba su kai sayyidina abubakar ba ba su kai sayyidina umar ba ba su kai sayyidina usman ba ba su kai sayyidina ali ibn abi talib ba su wa'annan an fi idlaqin su ba zalla akan su an gane an fi idlaqin su ba abuta tare da manzon Allah akan wa'annan shi yasa duk wani abu da ya shafi bangaren ilimi ba cika jinginawa zuwa gare su ba duk da cewa a cikin sabon ba kaman su a bangaren ilimi babu wani sahabi a cikin sabon manzo Allah wanda zai gwada wa sayyidina Abubakar ilimi ko sayyidina Umar ilimi ko sayyidina Uthman ilimi uwa uba sayyidina Ali ibn Abi Talib ba wanda zai gwada musu wayannan sabon ilimi an gane ai ko amma dattijantakan su da yanayin su da dama ya sa ba a itlaqin bangaren abin da ya shafi ilimi ko kasratu riwaya yawaita ruwaya daga gare su ba za ka samu ana yi ba saboda matsayinsu na abota tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yawa amma in ana magana abin da ya shafi ilimi sai kaga ana magana irin su Abdullahi ibn Umar irin su Abdullahi ibn Mas'ud an gane kenan ko ira-iran su ira-iran su ira-iran su an fi irin su Abdullahi ibn Abbas an fi kawo su an gane an fi kawo su sannan akwai wani ɓangare kuma wanda su ma sahabbai ne su in ana magana abin da ya shafi ilimi zalla ba cika sa su ba duk da malamai ne sannan kuma ɓangaren abuta zalla ba cika sa su ba tare da su ma abokan ne amma suna da ɓangaren da suka yi takhassusi a kansa shine me sufantaka an gane kenan ko sufantaka zalla akwai zaben da su ɓangaren su sufantaka ne zalla irin su Bilalu, irin su Suhaibu, irin su Ammaru, ire-irensu suna nan da yawa, abu da yana ba yana cikinsu, yadda shi ma yana cikin ɓangaren ilimin, amma kuma yana cikin ɓangaren menene mana su fantaka. an gane wayanda su maganan duniya maganan wasu abubuwa bai dame su ba abin da ya fi damun su shine tsayawa a kogon Allah da yau- da yawaita ambaton Allah kuma kowanne da majalinsa su waɗannan su bayan su ne waɗanda Allah ke ce mu manzon Allah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala tadu aynaka anhum تريد زينة الآيات الدنيا ولا تطع من أخذنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وإن نصول صوفا إيه أتكين المجرم من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة من ذو الله صلى الله عليه وسلم أقوى وإن دا سني في شيء قري بندرا أقواله مغنغنونها سني في شيء وجم أجتشي شيء da kuma kulawa da shi da tantance shi da kuma abubuwa na sabari da ke cikin wannan bangarorin suka sun fi kowa addace wa'annan tare da suna da abin da suka dosana kuma a sauran bangarorin akwai kuma wa'anda su kuma sun fi kebantuwa bangaren af'alu rasulillah ayyuka zalla na manzon Allah tare da su ma da wani abu da suka ittibatinsa bangaren aqwalu din an gane suna da wani takasusin su suma a kawalo ɗin amma inda suka fi fice shi ne ɓangaren ayyukar manzon Allah akwai kuma inda su kuma sun fi gwaɗi ne ɓangaren ahwalu rasulillah ɗabi'u na manzon Allah zalla da kuma halayensa da kuma ɗabi'unsa da ibadarsa da abubuwansa da dama ɓangarorin nan tare da su ma suna da abin da suka dosana su ma ɓangaren akwalu da kuma ɓangaren afalu amma kowa da ɓangaren da ya takhassusi a kansa domin a nuna mana addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addinin wayewa ne sannan kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun tun tun tun tun tuni Allah ya riga ya gwada misali ga 'yan baya a cikinsu kamar Allah ya sani dama ya sani cewa nan gaba ɓangaren abin da ya shafi ilimi ko karatu kowa zai rika takhassusi ne ban wani bangare daban wani ya je jahiliya ya yi karatu amma ya yi takhassusi ne bangaren abin da ya shafi lugar arabiya an gane wani kuma zai takhassusi ne bangaren abin da ya shafi ulumul qur'ani zalla wani kuma bangare ne daban kuma tarihi da sauransu sai Allah ya kasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ɓangarorin wannan da ɓangaren da ya fifice a kansa wannan da ɓangaren da ya fifice a kansa an gane sai ya zama duk juyin zamani ana tafiya ne dai akan wannan ma'ana hanyoyin magabata ba ba ba saboda haka salmanu yana daga cikin alul ilmi ma abota ilimi su ne ma'ana manya a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma manya a cikin tabi'ai an gane su ne mana alul ilmi a nan yana magana ne a cikin wa'annan alkurunu almufaddala mana karnonin da babu kaman su a duk duniya gaba daya su ne khairul quruni qarni thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahum wa'annan karnona babu karni a duniya mafi tsada irin wa'annan alqurunu khalafa wa'annan karnona guda uku saboda kama abota ilimi a cikin sahabbai da kuma tabi'ai a sun zamanto ya rauna suna ganin almakamar mamuda wannan matsayi abin yabo da alkur'ani ke mana maganan sannan huwa shafa'atuhu yawmal qiyama ba wani abu bane shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alqiyama ceton da annabi zai ran tashi alqiyama shine almaqamu almahmudu wannan ceton ne haka ma abota ilimi a cikin wa'annan magabata suke gani wa'ala tare da cewa ko bisa cewa annal maqamal mamuda lalle wannan matsayi abin yabo din nan fa maqamu alayhi salatu wassalam ba matsayin wani bane a'a matsayi ne na annabi shi shi kadai ba me musharaka da manzon Allah a cikin sa ba me mana haɗa ta faɗa da annabi a cikin sa matsayin annabi ne shi shi kadai lishafa'ati saboda ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama matsayinsa ne shi kadai wanda aka kebance shi domin ne yayi beli yayi ceto a cikin al'ummansa da wasu al'ummatan da ma ba al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba duk da cewa dai ai duka al'ummomin na annabawa ne kuma duk abin da yake na annabawa ai duka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka da annabawan da al'umman su duka kaya ne gaba ɗaya na manzon Allah an gane domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama uba yake ga annabawan su karan kansu annabawan annabi babansu ne kuma kowanne ya yadda cewa annabi babansa ne babu wanda bai yadda ba an gane ai sai zamu ulama shauku ibrahim ke cewa fa innaka khairun nasi min khairi ummatin ila khairi maula qad da'awta mu'ammima fa sudita alwara atta ilahi shafi'ana liwal hamdi fi kaffaika a'ala wa azama لذلك ياو الأنبياء فكلهم يراك أبا للكل أوفى وأرحم فجاءك هذا لم يجد عن خديمه فقل لي شفيعا بل أجرني تكرما سوداك معك عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ne uba ne ga annabawa an gane kenan ko ashe ta wani gu annabawa ɗaya ne a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kullum an sha faɗa ta wani gu annabi ɗa ne ga Adamu ta wani gu kuma Adamu ma ɗa ne gare shi an gane kenan ko Adamu ya aike shi ta wani gu kuma ta wani gu annabin ma ya aiki Adamu ma ta wani gu dalili shine awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama farkon abin da Allah ya fara halitta ba wani abu bane hasken annabin mu ne daga hasken annabi ne Allah ya fara halitta kaza da kaza da kaza da kaza har aka zo kan Adamu ashe hasken annabi yana nan tun kafin waye Adamu to kaga kenan ta wannan janibi Adamu da ne ga manzon Allah bangaren haske kafin halitta in an zo bangaren halitta kuma annabi kuma da ne ga Adamu a wajen mana a gangan jiki ya samu lamu yake cewa fal'abawu tsurran lil amini banunu fal'abawu iyaye duka tsurran gaba daya banunu ɗaya ne kuma lil amini ga misalcin Allah duka iyayen annan zalama ta wani gu kuma sun dawo kuma ƴaƴansa ne kuma har yanzu saboda haka haka shanin manzo Allah yake wadaka matsayin manzo Allah na sallallahu alaihi al-mamuda shine cetonsa ga al'ummansa wanda ba ne musharaka da shi mazaibu salafi min sahaba wannan shine ma'ana matafiya na magabata a cikin sahabbai waɗanda suka gabata a cikin sahabbai sun tafi al-maqamul mamur shine matsayin ceton manzo Allah a cikin al'ummansa da sauran bangarora wattabi'ai har ma tabi'ai madiyan wa'annan sahabbai su ma fahimtarsu kenan ba ta saba ba wa ammatu a'immatul muslimina haka kuma gamamu na shugabanni a cikin musulunci mana majoritin mana shugabannin musulunci gaba daya duka sun tafi al-maqamul mamuda shine shafa'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wannan al'umma gaba daya wannan shine mana al-maqamul mamud wa bi zalika saboda haka ne ma dai ja'ati shafa'atu ita wannan ceton sai ta zo mufassaratan mana mubayyanatan mufassaratan mubayyanatan mana abin bayyanawa a tilla tilla an bayyana lamarin shafa'a a fili a fili ba a lungu ba ba a saƙo ba a sarari a bayyane kuru-kuru kowa ya gani domin kada wani ya yi satan cewa ba shi ba ne sai zamanto ita shafa'a ɗin sai ta zo mu fassara kan mu bayyana kan abin bayyanawa tsarara shi yasa tun daga farkon da muka shigo wannan babi za mu ga duka dai ma'anin yana ƙarewa ina a ceto yana ƙarewa a ceto ayawa dai na annabi ta inda ne zai yi gelin wannan halitta dai a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan dai abinda magabata suka rubi a kansa kaga shine abin gashi nan ya zamanto mufassaratan abin bayyanawa a fi sahih al-akhbar anhu a cikin ingantattun hadisai daga manzon Allah alaihi salatu wa salamu shi yasa abin ya zo ma'ana a cikin hadisai a bayyane ba tare da wani iskali ba waja'at maqalatun maqalatun wasu magana ko wata magana waja'at ta zo fi tafsiri a a cikin tafsiri na wannan shafa'a din shazatan mana abin kadaitawa an ba da salat daga sashin magabata wanda yajibu ya wajabta ko ya kusa yajibu an gane ma'ana ya kadu an gane kenan ko yajibu bi ma'ana ya kadu Allah ya kusa an gane kenan ko maganganun sun zo din amma yajibu Allah ya kusa sun kusa ba za su tabbata ba ba maganganu ne wanda sun kusa su tabbata ba an gane kenan ko shi yasa magan suka zo me shaza an gane kenan ko ɗaiɗaikun maganganu ne in ko magana ya zo ɗaiɗaiku kaga bai zama mutawatiri ba kaga kenan zai iya zamanto magana ce mai rauni bal ba mafi yawan lokuta ma dai magana ce mai rauni amma in abu ya zama mutawatiri to wannan ya fi kusa da ya tabbata amma abu ya zo shaza an gane ɗaiɗaiku kake jin abin an gane bai zamanto mutawatiri ba to shi yasa yace yajibu Allah tasbuta ma'ana ya kadu Allah tasbuta maganganun sun kuza ba su ma tabbata ba ma idza lam ya'dudu asayi'un asarin in dai ba an samu wani sahihin hadisi an gane ya karbaci waɗannan ɗaiɗaikun magana ba in dai ba an samu wani hadisi sahihi karara ya karfafi wa'annan maganganun ba maganganun gaskiya ba su kusa su tabbata ba wala sanadu nazarin kuma ba samu wani sanadi an gane kenan ko na duba ko kai da komowa sun kalli maganan sun karfi maganganun ba walau sahat da waɗannan maganganun ɗaiɗaikun sun inganta lakana la'a tawilun tawilun da wasu fassarora lakana da sun zamanto la'a gare ta gairu mustankar wanda bai zama ba abin jayayya ba ba abin yi wa musu ba lakin sai dai a je a dawo dai ma fassara annabi sallallahu alaihi wasallama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi yayi bayanin sa daki daki fi sahih al-asari a cikin ingantattun hadisai ya rudduhu an gane kenan ko za su yi raddin wa'annan maganganun da suka zo ɗaiɗaiku ko da ma an samu hadisai masu karfin da suka karfi waɗannan maganganu a abin da suka bi inganta daga manzon Allah sallama za su yi raddin waɗancan maganganun ba za su karfafe su ba na'am fala yajibu saboda haka bai kusanta ba bai ma wajaba ba ma an yultafa ta ai waiwaye ma ilai zuwa ga waɗannan maganganun ba ma annahu tare cewa shi ma lam yati bai ma zo fi kitabin a cikin qur'ani ba ولا سنة كما بيزوها شكنا في سمى الله با ونتفق على المقال أمة كما أمة ودقص الأمة نعلمي ولا اتفق بس اتفاقي بما على المقال كما ودنن زنتتكم بما وفي اطلاق زائره منكر أشكين اطلاق زائرور مغنغن ما دي أقوي أبابا إيما an gane a itilakin zahirin maganganun ma akwai abubuwan kima min alƙauli na daga maganganu wa shun'a da kuma ababa abubuwa masu muni sai ma'ana shun'a abubuwa masu muni abin ki kwarai da gaske sun zo a cikin waɗannan maganganu shi yasa ma malamai ba su yi waiwaye ma zuwa gare su ba wa fi riwayati Anas a cikin riwaya na Anas Anas ibn Malik wa Abi Hurairah da kuma riwayar Abu Hurairah wa ghairihima da kuma ruwayar wasunsu da kala hadisu badi in fi hadisi badin wato hadisin sashin wayannan sabban Anas da Abu Huraira da wasunsu to hadisin sashi yana shiga cikin hadisin sashi ma'ana wanda yana rawaito magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ga wani abu na maganan wani ya shiga maganan wani ko maganan wani da ya rawaito ya shiga cikin maganan wani kaga dai shigar maganganun cikin juna yana nufin menene karfafuwan maganganun cikin juna na'am قال صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم yana cewa yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin yawm al-qiyamah Allah tabaaraka wa ta'ala zai tara mutan farko gaba daya da kuma mutan karshe gaba daya yaushe yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama Allah zai tara wannan taron ranar da mutum farko ba wanda ya saura bai halatta ba ranar da mutum karshe ba wanda ya saura bai halatta ba kowa ya halatta duk duniya gaba daya babu wanda ya rage bai halarci wannan wurin tsayuwan ba mutane suna cikin tsayuwa tsayuwa ta kai tsayuwa ana garwaye da juna kowa na tsaye a cikin wannan yanayin tsayuwan fayahtammuna sai wani abu na damuwa da bakin ciki sai ya jijiro ma al'umma kasan mutane su taru ba cewa kowa komai ba an gane ai kuma mutum bai ma san meye ma karshen sa ba akwai damuwa an gane ai akwai damuwa kawai kun zo kun tsaya amma ba ce muku komai ba ba ma tanka ku ba ma ba ku san menene ma zai faru ba zan ci jarabawa ba zan ci jarabawa ba ban sani ba ina daga cikin firqatul najiya jama'an da za su tsira mutum bai sani ba ko ko mutum a cikin mana bangaren da ba za su tsira ba mutum bai sani ba a cikin wannan ayyuwan kadai ma ya isa mutane damuwa fa ya tammuna haka daga nan sai damuwa na bakin ciki sai ya bijiro wa mutane au kala ko ko dai mana a, a annabi ya ce au dinnan shakkun minar rawi ko kanto ne daga mai ruwayar hadisi din an gane mana annabi ya ce fa ya tammuna ne ko ko fa yulhamuna ne an gane ai ko fa ya tammuna mutane za su yi bakin ciki au kana ko ko ya ce fa yulhamuna a cikin wannan ayyuwar sai a yi musu ilhama sai a jefa musu ilhama a ƙarshen su suna cikin wannan tsayuwar din sun ga tsayuwar ta kai la haula wala quwwata illa billah sai a jefa musu wani ilhama kinsa musu wani wani abu da ilimi a cikin zuciyarsu sai ya kunu da gaba ɗaya sai su ce saboda ne abinda wannan ya ji wannan mayaji abinda wannan ya ji wannan mayaji ilhama ce an jefa mu kowa da kowa to daga abin ya jira a zuciyar kowa sai tunanin da da da da komai sai ya zo ɗaya an gane to yayin da za a yi magana ai magana ne za a yi tunda ilhama ce abinda aka yi muka ilhama shi aka yi maka abinda aka yi maka shi aka yi maka in mun tashi magana lokacin magana za ta saba ba zai saba ba magana iri ɗaya za mu ji gaba ɗaya to bayan wannan ilhamar da aka jefa mutane fa ya kuluna sai su ce da kansu da kansu wannan tsayuwar fa ba za ta fishe mu ba in dai wannan tsayuwar ne za mu yi ta yinsa kawai ba ranar bari da mu yi wannan tsayuwa ba gwanda mu nema ma kan mafita ba to me mafitan shi ne sai su ce lawistashfa'ana ila rabbina da mu yi wannan tsayuwar mu ci gaba ai gara ma mun nemi ceto zuwa ga wajen Ubangijinmu, saboda menene a nan suna bukatan wasila an gane tsakaninsu da Allah ta baraka wa ta'ala, domin su ba za su iya tunkarar Allah su yi ceton ba, sannan wa'inda duk za su yi tunanin ma a tunkara ma ko an tunkare su su ma ba za su iya ba, saboda na su nan. Amma wasila dole ne. an gane ai ko wasila dole ne duk wanda ya yanke wasila tsakaninsa da Allah wallahi ya shiga uku mama uku ba ya shiga sha uku ai Allah ta wasailu yake mu'amala da mu ko ba ta wasailu ba annaba wannan da manzannin nan me matsayin su duka duk ba tsani bane daga Allah zuwa gare mu ba to tunda Allah ya mai da su tsani zuwa gare mu me yasa mu ba za mu mai da su tsani su ma zuwa ga Allah ba Allah ya yadda su zama tsari tsakaninmu da shi, mu ne ba za mu yadda su zama tsari tsakaninmu da Allah ba? A, wanda wani irin tunani ne gurguwa, tun da Allah ya zaɓe su, ya naɗa su annabta, ya naɗa su manzanci, ya kuma turo su zuwa gare mu. An gane, to me yasa mu ma yanzu ba za mu riƙe su tsani zuwa ga Allah ba, kuma alƙur'ani ya gaya maka ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilata ku nemi tsani zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an gane kenan ko yayin da ka yadda cewa aikin kirki abin tsanantuwa ne da shi ka yadda ma a wannan lokacin take ma mutanen kirki su ma abin tsanantuwa ne an gane kenan ko in an yadda in ka yi sallah ko ka gina masallaci kai wasila da wannan masallacin da kai an gane kenan ko ka nemi taimakon Allah wai masallacin shi ya gina kansa ko kai da kai da masallacin da ya fi juna ai mumini ya fi masallaci mumini ya fi ka haba balle masallaci masallacin da aka gina da kudin wajoro kudin cuwa-cuwa ma wai za ce ka zo ka zauna Allah wannan aikin masallaci da nayi Allah Allah ina tawassuli da shi Allah kai mun kaza sai a bar mutum kwance a wajen kwance cikin cikin yanayi amma ba ga bayin Allah tsarkaka garanti a wajen Allah an gane kai tawassuli da su sai a hana ka an cuce ka an gane kenan ko an cuce ka duk wanda ya da wannan tunanin ya takaita nan wajen wallahi an cuce shi alqur'ani abin da ya gaya mana wattabi sabila man anaba ilai hanyar duk wanda ya bi Allah to kai ma ka ji wannan hanya to saboda haka mutanen nan a wannan yanayin da aka yi musu wannan ilhama sai su ka da za mu nema mu kan mu ceto ila rabbina zuwa ga ubangijinmu da yafi a wa min tariqin akhar ya zo a wani hanya daban kuma saɓanin wannan anyan da muka fito, cewa majan nasu ba fi badin, mutane sun cuɗanyi junansu sashi a cikin sashi. An gane kenan ko mutane sun garwayi juna da baƙi da fari, an gane kenan ko da ja duk an garwayi juna har ba ka iya tantancewa. saboda me taron da za a yi ba taro za a yi mutanen ƙasar larabawa daban mutanen ƙasar china daban mutanen ƙasar india daban an gane kenan ko ba irin wannan bane ko ko ba taro ne irin na alazai ba kowa da tantinsa mutanen kaduna state ga tantinsu mutanen kano state ga tantinsu mutanen niger state ga tantinsu ran kage ma maganar tanti an gane kenan ko ba tantin farare ba na bakake ba na jajjaye duk ɗaya ne an garwayi juna gaba ɗaya ba fari ba baki baki ba fari ba ja ba gajere ba dogo ba dogo ba gajere abin da ya shi nan dai da malami da jahili duk da shi nan dai kawai an garwayi juna a buɗe malam mana ga farko har ƙarshe haka an garwayi juna malam a buɗa ta kosan irin wannan garwaya ai akwai magana to a cikin wannan garwayen ne za su tsayi wannan yawa a nan ne sai a yi musu wannan ilhama na neman ceto zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala daga nan sai a fara process din yadda za a yi ceton har a je ƙarshen magana na wa na abi hurairata an karba daga abu huraira cewa a wannan rana ba da mutane suka garwayi juna din nan ba abin mamaki wata dunu shamsu wannan rana tamun nan ta zamanto ta kusanto mutane wasu malamai suna cewa kwata-kwata wannan rana ba za ta fi zirayi sittin saba'in tsakanin kwakwalen mutane ba ka kusan kusanci ta yi yawa ko dubi inda rana take amma dubi yadda muke tsaranta kuma akwai mala'iku guda tara da Allah ya wace tawa rana suna jifanta da kankara dan a rage zafin da da konar mazalla ta in ba domin wannan wakilcin mala'iku taran nan da suke jefa wannan rana kankara ba rana ba za ta aska komai ba sai ta kona shi to gashi ranan an janye mala'ikun ba su yanzu kuma ga ranan kuma an kusanto da ita a kwakwalan mutane kaga mutane ma da rana bai fi zira 60 70 a kwakwalansu ba daga nan za a shiga cikin yanayi na imuwa taral mar'a sakranan wa ma shariba al-fanta sai kaga mutum ya yana maye an gane kenan ko ko shi bai sha giya ba bai sha giya ba bai sha komai ba amma kaga mutum ya ya shiga cikin cikin maye wasdabatu saqu bi saqi mutum yana tsaye maye ƙaurinsa na dukan juna da juna yadda ka san banjiri to abu tsoro malam a wannan yanayin ba rana ta kusanci mutane dab-dab da kawunan mutane. Fa yablukun nasu min al-gham ma la yastati'una mutane za su kai matuƙa a cikin ananin bakin ciki da damuwa ma la na abin da ba su da ikon ɗaukar sa ga bakin ciki ya kai matuƙa kuma mutum bai da daman ɗaukan wannan yanayin ba zai iya ba ko azabar ranan kadai aka bar mutum da ita zai iya da ita azabar tsayuwar ma in an bar mutum da ita ma zai iya da ita balle ga tsayuwa ga rana tsayuwa a inuwa ma yaya balantana tsayuwa a rana a bar mutum a tsaye amma a inuwa ai punishment ne ma balantana kuma a rana balantana ranar an kusanto da ita kuma a rana na tsoro mafi girma yawmal fazail akbar ranan firgici mafi girma gaba daya wannan ranar ne wa haulul hashri a azama kulli amri tsoro na tashin kiyama ba wani abu mafi girma irin irinsa musamman lokacin da aka gayyato dan adam za a yi masa hisabi ba kyau to wannan lokacin ba ake magana ba na abin da ba su da ikon daukan sa wala yahtamiluna kuma ba za su iya laftunsa ba ba za su iya dakon abin ba ba za su iya daukan sa su dora wa kansa ba ba wanda zai iya daukan wannan bala'i ya dora wa kansa ba za iya ba ba mai iya ba mai ikibalin wannan bala'i din ba mai iya daukan sa ba zai duba ya girma da yawa fa yaquluna sai mutanen sai su faɗa su ne mutanen mashal kenan sai su ce ala tanzuruna man yashfa'u lakum wai haka za ku zauna an gane a wannan lokacin fa hawasu za su yi magana ga awamu domin ba mai magana ranar sai wani wanda bai da izinin magana ma ba zai iya magana ba sai mai lafisin magana a nan an zo inda hawasu za su yi magana cikin awamu an gane kenan ko malamai arifai da makamantansu su za su yi magana haka za ku tsaya haka za ku tsaya sai su gaya wa sauran mutanen awamu yanzu na alatan zuruna ba za ku yi kallo ba ba za ku yi nazari ba ba za ku yi dubiya ba manyan shaulakun wanda ya kamata ya muku ceto a wajen Allah ba haka za ku zauna Allah da ya yi fushi saboda haka wa ya kamata ku gabatar tsakaninku da Allah ya nema muku ceto a wajen Allah abin da wannan shine solution amma tsayon ba solution bane neman mafitan shine solution kuma solution din shine wannan an gane wannan ai na'am daga nan sai take can zuwa ya kamata mu je wajen sa nan maza zake musu ilhama shi yasa su ba yake cewa tun daga nan wajibin bawa ya samu marifa cikakken marifa bayan ka samu ilmul marifati akwai ilmul ahwali wa tajalliyat ilimin halaye da tajalliyoyi mutum ya neme shi kuma ka san su domin wannan yanayin da ake ciki duka fa yanayi ne na ahwali an gane karatu na ba ba wai makaranta na yin karatu a blackboard bane an gane kenan ko wani hali ne kowa zai sha jikin sa ne kawai ilmul ahwali ne wa tajalliyat tajalliyoyi ne kuma ahwal ne to kaga tun daga nan duniya in mutum bai samu ilmul ahwali ba bai samu ilimin tajalliyat ba to ya shiga uku ya shiga uku sai dai kawai ka zama dan kallo wani ake yi ne na ga ana wai mai ke faruwa ne wai ya ake yi ne da da san ba ni labari mana kana nan za ta shafar mutum amma in ka da ilimin ahwal da ilimin tajalliyatu ka zauna lafiya lau kuma abin mamaki abin da muka sha faɗa ne ilimin farillan alula ilimin sunna ilimin mustahabi ilimin qadli ilimin babi ba za su yi aiki a wannan gumba an gama da su an gama da zuwa wannan kasuwa za da an gama da wannan duk karatuttuka an gama da shi aka wayar da kanka duk ilimin gado an gama da shi an gama rabon gado ya tun tun yayi duk wani ilimin gado zai amfani a wannan ranar to za a raba ba gado babu an manci karatu na ko eh to ban da ilimin nawo ban da ilimin arudi ma ilimin waka wa za ka yi waka duk an gama da waɗannan wani abu daban kuma ake nema a wajen kuma wannan ilimin tun daga nan duniya za ka yi guzurinsa in ba ka ɗauka ka ajiye a cikin kayanka ba in ka je ba yadda za ka yi ba yadda za a yi an gane yi akwai kuma wurare da Allah zai wa bayi interview an gane kenan ko za a imtihan yayi akwai wa'inda Allah zai tara su an gane kenan ko su dai ba su shiga janna ba ba su shiga wuta ba ga sunan Allah zai ce musu to ku yaya ce Allah mu dai ba mu nan dai mu farin mu aka tun muna ciki aka yi farin mu mu ba san komai ba
wasu ce to ai mu Allah mu ɗan fatara ne ma yi ba mu ma ruski zamanin manzo Allah ba mu mu ruski zamanin annabi Isa ba mu dai ga mu nan dai mu ina ruwan mu an gane kenan ko wani kuma yake to Allah ani wa ani maukaci ne ma ni gaba dai mani
ni gaba ɗaya ma ni ma'aukaci ne ban ba da hankali ma har na mutu ban da hankali wani ta Allah aini jefe ni ma kai wani ya mun jifa ya mun asiri na da shi ya yi na raka ni ban da lokacin alula ban da lokacin sallah ban da lokacin komai ni ba ruwana duk na gama Allah zai ce ku kalli nan suna kallon sai su ga wani abu kamar wuta wuta kamar dai aske aske su ba su san meye ba to ku yi nan to kaga wanda suka san ilmul awali wa tajalliya ana cewa da gudu za su yi wajen in suka yi wajen ashe ba wuta ba ne aljanna ne sai su fada aljanna wanda ku ba shi da wannan ilimin an ganta Allah ya ka ce mu ina to Allah ne ba ta yi wajen ba ba ta yi ba ta yi kawai Allah ta yi kawai ko ba ga wani kawai ko almatu ba ka aikata abin da aka huce ka kawai Allah ne yake magana da kai a lokacin wani ma zai zama Allah na magana shi Allah ma san Allah bane wani rigima ke nan wajen ba wani ma Allah ke magana shi a lokacin ba shi ne san Allah bane ba bai sani ba bai sani ba yi innahu an rabbihim yawma idhin lam hajubun hijabi ya yawa ba su san Allah ne ma ke magana ba sai su dauka kawai zaidu ke magana ko amur ko dadu ko hindu za su dauka su suke magana ko ba Allah ke magana ba an gane aiko to kaga tun daga dan in ba marifa ba ilimin awali ba ilimin tajalliyat akwai matsala amma wanda yake da shi ya huta an gane aiko ya huta Allah ya ganar da mu to a cikin wannan yanayin da sai su ga cewa to abin da ya kamata gare su ko ya tuna adama su jo su taho ma annabi adamu ko kai tsaye su jo wajen annabi adamu saboda dalilai masu yawa wanda malamin zai fada da zai tabbance su zuwa ga wajen annabi adama kafin wani mutum fa ya kuluna sai su je sai su ce za da baduhun sashin wasu malaman ruwa sun ƙara cewa in sun je wajen annabi adama za su ce masa an ta adamu abul bashari ai kai ne annabi adamu uban halitta gaba daya in dai mutum ne mutum ne ba mala'ika ba ba aljani ba to kai babanka ne duka dan adam gaba dai ƴaƴanka ne jikokinka ne sawawun annabi ne sawawun mursali ne sawawun waliyin Allah ne sawawun ya ji Allah sawawun dai bai ji Allah ba dai kai dai baban kowa da kowa ne don haka bai kamata a wajen wani wajen wani ba ji wajen ka ba kai da uban halitta a darajar ka na farko khalaqaka Allah bi yadihi Allah ya alice ka da ikonsa kai Adamu made in Allah ne. An gane kenan ko kai tsaye daga Allah ne haka kamfanin Allah ta kera ka. An gane ko da waya da nasa made in ko made in China, made in India, made in Nigeria, made in Kano, ko made in Kaduna, made in Niger, to shi Adamu made in Allah ne. An gane kenan ko Allah ne ya halice shi babu uwa babu uba kai tsaye shi Allah ne ya halice shi. Da daga gare shi. wanda baka fi ka min ruhihi bayan ya halicce ka ya kwaba ka ga kadan ka tabbata mutum ba motsi Allah sai ya yi busar ruhinsa kuma a cikin ka a kwaliti da biyu kenan Allah ya halicce ka da annin ikonsa ya busa maka rai daga gare shi daraja na biyu akwai saura bayan wannan duka wa askanaka jannatahu Allah ya zaunar da kai cikin gidan aljannansa. ka zauna cikin gidan aljanna tsawon lokaci bayan wannan kuma wa azjada laka mala'ikatahu Allah ya sujjadantar da mala'ikunsa dan kai Allah ya sa mala'iku duka su yi sujjada don kai wanda kuma bai yin ba Allah ya kore shi ya tsine masa wanda kuma suka yi motsi kenan suka sha haka yana da girma wajen Allah bayan wannan ma wa allamaka asma'a kulli shay' Allah ya sanar da kai sunayen komai da komai, wa allama Adam al'asma'a kullaha, Allah ya sanar da Adamu sunaye gaba ɗaya, ya sani shi ne al'asma'ul aliyati nan da muke maganganun su kullum din nan. An gane, Allah ya sanar da Adamu waɗannan sunayen, hatta na zilatu ma, duk ya sanar da shi. ishbalana inda rabbika ya ma abocin wannan darajojin duka da wannan kirarin duka to ga dai damuwar mu nan kwara daya ka nema mana ceto mana wajen ubangijin ka mana hatta yurihana har Allah ya hutar da mu min makanina daga wannan wurin da muke tsaye din daga wannan wahala a nan mu samu hutu mana ka nema mana ceto wajen Allah mu samu hutu daga wannan wurin da muke tsaye din nan ala tara ma na nubi wai kai adamu ba ta ganin mu abin da muka kasance a cikinsa ne ba kana kallon abin da muka kasance a cikinsa ba na tsayuwa da zuba da tashin hankali ba ai kana kallo saboda haka tun da kai ne ma wace waɗannan kwalitotan ka nema mana ceto wajen ubangijinka daga nan in sun isar wa da adama bukata yanzu ga kabila adamu zai ce fa ya kulu sai adamu ya ce ai ba ku sani ba ni na san Allah mu muka san Allah ku ba ku san shi bane amma mu mun san shi inna rabbi ghadiba al-yawma ghadiban lam yaktab mithlahu hakika ubangiji na a wannan rana yayi wani irin fushi wanda lam yaktab mithlahu bai taba yin fushi irin wannan ba wala yaktabu ba'dahu mithlahu kuma ba zai fushi irin wannan fushin bayan wannan fushin ba kuma bai taba fushi irin wannan ba kuma ba zai maimaita kuma fushi irin wannan ba kuma a wannan yanayin ne kuwa jin tunkari Allah ina ma muku ceto a wannan yanayin kai ku je ku sake tunani ku je ku sake tunani kuma abin mamaki wani hani tun tun tun tiyo ku ce Allah ya zo ya sun yana jana eh ya zo da sun yana jannan amma ai a cikin zaman gidan aljannan ai wani hani ani shajara Allah ya hane ni cin itaciya ya hane ni kar ma in kusanta ma amma kuma mashi'ar Allah fil azal ya gabata sai na kusanta kuma sai na cin Allah ya hane ni karin kusaci itaciyan amma ba sai to an gane kenan ko sai na ci itaciyan kawai sai na ci sai na ci itaciyan wannan shi ne dalilin saboda haka nafsi nafsi akwai sauran magana a lokacin kuma abinda kuke nema zai samuwa a gona ba ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake an gane aiko fadin nafsi anan babban magana ce wanda magana ne mai yawa a wajen arifai mana kowane annabi yana da nafsu amma ban da manzon Allah an gane ai ko kowane annabi yana da wani abu na nafsu shi yasa Yusuf yake cewa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun biso kowane annabi yana da wani abu na nafsu amma ban da manzon Allah shi yasa manzon Allah bai taba cewa nafsi ba ba taɓa ji annabi ya ce nafsi ba sai dai ummati ummati ummati wa kullu bari'in qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bi aina wa innan annaba da manzani duka bura'am ne kukutattu ne duk zaɓaɓɓu ne ba wanda ba zaɓaɓɓe ba amma waɗannan bura'a kukutattun bayan Allah suna nasi ka ko san abu ya girma amma manzon Allah yana ummati fi nafsil waqti a lokacin da su suke mana nafsi shi kuma yana ummati kaga wannan martaba ce ta musamman da wata mankaba a cikin manzon Allah shine kada ba zai ce nafsi ba kuma abin da yasa zai wannan mana long process din zai ta kewayawa din saboda a ƙara gane darajar manzon Allah ka san ko damuwa kake ciki na kuɗi sai kake ganin kana da mataimaka da yawa da za su iya taimaka maka ko da bashi sun kai mutum goma sai ka je wajen na farkon sai baka samu ba ka je na biyun baka samu ba kuma ga shi da abun ya zama ojan tuke na yanzu yanzu na kuma kai kana garantin cewa haba duk abin da zai taso in dai wuce dubu kaza ba wayanda za su bani su suna da yawa saka samu haka ka je nan babu har ka zo na bakwai baka samu ba dan Allah na takwas din da yazo ya baka kuɗin da Allah karamin kimansa zaka gani eh ai ba karamin kimansa zaka gani ba an gane kenan ko ta inda ne ka rasa a wasu wuraren amma daga ba kana zuwa kai sai sai ga su ga su kawai ba wani ɓata lokaci kana ka nawa dala za nawa ne kaza ne ga su nan lalace ka da su in ka samu ka dawo da su to abin da yasa aka kewayar da al'umma gun mana annabawa daga ƙarshe sai a zo a fice gumma ba wallah kai tsaye tashin farko ba za a nufi manzon Allah ba yi an gane kenan ko saboda wacce kula ta gu ilai da wasila da an yi anin na to wayannan wasa'ilu an gane munkati a ce a lokacin yankakku ne an gane ba masu sadarwa bane ani ɗaya ne mai sadarwa ita ce tsanin manzon Allah to lokacin da aka gama wannan kewaye-kewayen in an zo gun manzan Allah abin nema sai ya samu a lokacin ne waɗanda suka san martabar annabi za su ne ƙara sanin martabar manzo Allah ka gama su kuma yi wa annabi gani gani a mutum da ya kaman kowa a kaza ne a kaza ne a ranan fa akwai wannan karatun akwai wannan karatun ai ba wannan karatu ai kowa ya yi imani ya tuba kuma ranar tuban ba zai karbu ba ba za karbu ba daga nan shi kenan sai adam ya ce musu nafsi nafsi wanda ka iz abu ila gairi amma yadda halara ta sanar da ku ni ni ma barin muku dilala zuwa ga wani na ku je wajen wani na ku je wajen wani na an gane iz abu ku tafi ila nuhin zuwa ga annabi nuhu alayhi salam kaga annabi adama shi zai musu ishara da annabi nuhu a wannan ruwaya din ku tafi wajen annabi nuhu annabi nuhu shi ma fa na musamman ne yayi shi ma za mu ji irin abin da za a faɗa na kirari a kansa haka ku je wajen annabi nuhu alaihi salam yana da girma ku tafi wajen sa shikenan a wannan lokacin fa ya tuna nuhan sai ku tawo wajen annabi nuhu da ishara na annabi adamu alaihi salam fa yaquluna sai su ce ma annabi nuhu din anta awwalur rusuli ila alil ak kai ne farkon manzanni zuwa ga mutanen ƙasa kai ne farkon manzo an gane a bayyane ƙarara zuwa ga al'umma na farko tunda al'umma suke ba taɓa aiko musu manzo kafin kai ba an gane kenan ko adamu manzo ne amma zuwa ga 'ya'yansa an gane amma al'umma a aiki manzo zuwa gare ta ba taɓa ba sai kai kai ne na farko kai ne farkon manzo wanda aka aika wa mutane shi yasa ya sha wahala shi yasa nuhu ya sha wahala sosai saboda mutane ba su saba da aika ba ta kan shi za a fara aiki yanzu ba shi yasa ya ci kwakwa sosai shi yasa ma Allah ya ara masa zamani mai tsawo saboda yanayi ba saba ba ba saba ba wanda aka kai ne farkon manzanni zuwa ga mutane wa sammaka Allahu abdan shakura kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace ka abdan shakura bawa mai yawan godiya ga Allah an gane kenan innahu kana abdan shakura Allah na ma annabi nu kirani cewa bawa ne mai yawan godiya ga Allah da kai bawa ne mai yawan godiya ga Allah mai yawan godiyan ga Allah yau ya nemi abu wajen Allah ya rasa duk da godiyanka sai su yi wa a'a nu kirari da wannan matsayin na godiya ce naji naji ni abin ke kura ne ala tara ma na muzi wai kai annabi nuhu baka ga abin da muka kasance a cikin sa bane baka gani bane ala tara ma balagana shin baka ga abinda ya kai mu ga makura ba baka ga abin da ya kai mu makura ba gaba daya duk tunanin mu da hankali duk ya kure gaba daya kawai tura ta kai bango duk baka gani ba ala ta shaulana ila rabbika shin ba za ka nemi ceto gare mu zuwa ubangijinka ba fa yaqulu nu sai ce musu inna rabbi gadiba al-yawma gadaban lam yadab qablahu mithla wala yadab ba'dahu mithla hakika ubangiji na yayi fushi a wannan rana wani irin fushi ne bai taba yin irin sa ba kuma ba zai maimaita irin wannan fushin a bayan wannan ba saboda ni da kuke nema in je wajen Allah ba za ne ba ni ma dai nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yau ni ma ta kaina nake ya kamata mu tambayi kanmu mana lokacin da annabawan suke nafsi da sun muna ina an gane kenan ko mu muna ina mu kuma muke cewa to annabin Allah ya zo yana nafsi nafsi nafsi to kai kuma za ka ce yayin da annabin Allah ke cewa nafsi kai ne za ka ce kai tana ma ina ma a wannan lokacin a wani hali kake ciki kana daga cikin mutanen da suka zama delegate na zuwa wajen annabi Adama ko zuwa wajen annabi Nuhu ka ko san wa'inda ma suke da alfarman su je wajen annabi Adama da annabi Nuhu ai ba kawan lafa bane an gane gidan ko masanan alaye ne da tajalliyat in ba haka ba to kai ka san ma Adamu ne ka san ma Nuhu ne me ya sanar da kai Adamu me ya sanar da ka Nuhu ka taba ganin jama'a barki ne ka taba saduwa da shi ne haske ne zai zai zai aiki ranar aiki haske malam haske ne zai nuna wa mutane ga Adamu, haske ne zai nuna wa mutane ga Nuhu. An gane kenan ko? Yau mataral muminina wal muminat yas'a nuruhum baina ayyihim. Hasken ne, da wannan hasken za su rika gagga ne abubuwa. Shi yasa wa mallaka ga alillahu lahu nuran fama la ummin nur. Fa a ranar in Allah bai sanya maka haske ba ba haske ba. duk mutum zai ji kawai malam Allah kiyaye mu a yi tamarin sa ta rankwashin amana bai san kuna ne ke ciki ba mabota haske ne ma suke iya tunkaran adamu da annabi nuhu alaihi salam mabota haske ba su iya marasa haske ba za su iya ba su kan suna cikin wani wadi amma gaira zizar'in ba zizar'in din ba gaira zizar'in suna cikin wani wadi amma fa fako Allah kiyaye mu wadda haka adam zai ce musu a shi nu zai ce musu nima nafsi nafsi kala ya faɗa fi riwayat anas a cikin riwayar anas wa yaskuru khati'atahu shi ma nu zai ambaci nasa kuskuren allati asaba wanda wanda ya same shi wanda shi ma ya samu zai ambaci kuskuren sa wanda shi ma ya samu wani kuskure ne wannan su'alahu rabba'u shi ne tambayar Nuhu ga Ubangijinsa, an gane kenan ko bi ghairi ilmin ba tare da sanin abin da ya tambayan nan kuskure ba ne. Wani tambaya shi ne cewar Nuhu rabbi inna bini min ahali. Shi ne maganan kawai. Cewa yake Allah rab ya Ubangiji na inna bini lalle ɗana kan'ana min ahali. Yana cin jama'a na cin fatan jala. ta Allah yake masa innahu laysa min ahlika wanda kake tambayan cewa innahu min ahlika nan baya cikin familin ka baya cikin jama'an ka baya cikin tawagan ka innahu amalun ghayr salih kawai ya aikata aikin da ba na kwarai ba bai aikata aikin kwarai ba kwata kwata ya aikata abu saboda haka baya cikin jama'an ka kuma fala ta fa'ala ni ma laysa laka bi ilm kar ka sake tambaya na na abin da baka da masaniya a kan shi shine su'alahu rabbahu bi ghairi ilm shine tambayan da yayi wa ubangiji ba tare ya sani ba ta Allah kuma ya kube shi kar ka mun tambaya akan abin da baka da ilimi a kansa inni a'izuka ina maka gargadi an takuna lil jahilin to kaga wanda ya ce ma Allah ga ɗansa a cikin familinsa Allah ya ce masa ba haka ba kuma kar ka sake mun tambaya irin wannan yanzu nan kuma an zo ana neman ya je wajen Allah ya nemo ma al'umma beli. To ya je, a ce da ba ka tambaye ni ranar da dama in nan daga min alika, ka ce wa dama ɗan gaya cikin iyalanka, na ce maka ba a ciki, to kai ma zo ka zauna nan. Kenzi a rayu, ko ko ma ba wannan ba, shi ya kira mutane a ji Allah ba a ji ba. abu ya kai ya kai ya kai ya kai inda ma dai Allah ya riga ya gaya masa innahu la yu'mina min alika illa manamala ba wanda zai ƙara imani a cikin jama'anka sai dai waɗanda suka yi imani ba ƙarin mumini kuma an gama an je last bus stop gaba daya yace to din ko an je last bus stop ne amfanin dawa kuma sai da ba mai ƙara yin imani kuma ƙabi ƙara haɓaka yake yi yace haka zan launa kuma waɗanda suka yi imanin ba yawa kuma ba mai ƙara imani kaga kenan dai in aka bar mutanen nan a zaune haka da waɗannan muminan waɗannan muminan ya rayu waɗannan kafirar za su su rinjayi waɗannan muminan nan sai tuna da addu'ar da yake da ita wanda in yayi yanzu nan Allah zai karba masa sai yayi shine rabbi la tazar ala lardi bil kafirina dayara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah kuma ya amsa masa aka yi halaka duniya gaba daya ba wanda ya saura sai wanda suke imani tare da shi aka shafe duniya daga baya kuma aka sake kuma gina wata duniya kuma sabuwar duniya kuma aka ci da rayuwa kuma. To, kaga waɗannan abubuwa da annabi Nuhu ke tune da su yanzu ya ce ya je neman ceto wajen Ubangiji, Allah ke dama kayan addu'a an halaka duniya gaba ɗaya, kuma ga yadda muka yi da kai a kan kan'ana, zo dama mu fara yin lissafi ta nan. Ce, wallahi ba za ni ba. Ni ma nafsi, ni ma kai na nake yi. Saboda haka, ni ba za ni ba, an gane aiko to shine wannan tambaya din wa fi riwayati abi huraira a cikin riwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda wa kad kada li da'watun da'awtuha ina da wata addu'a karɓaɓɓiya ta musamman ta kasance a gare ni ba ta kowa bace ta wace kuma da'awtuha nayi a wannan addu'ar na roƙe ta ala qaumi akan mutane na Allah kuma ya halaka su saboda haka ni yanzu ba zan je wajen Allah ba kar Allah ya kama ni da wannan zaka ba za ni ba daga nan shi ma sai ya sake sanar da su zuwa ga annabi na gaba sai annabi na gaban shine insha Allah tabaraka wa ta'ala a zaman mu na gobe insha Allah za mu ji waye annabi na gaba da za a je wajensa da kuma irin fadancin da za a yi masa da shi ma dai irin koke da shi ma zai kawo shi ma fa abu mu zai yiwu ba a yi ta tafiya dai daga ƙarshe dai a jan magariyar tukewa dai shine manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم أن زابو داكتا إن شاء الله سي الله كيم زمان قوله إن شاء الله الله يكيا من إيمان مو الله يكيا من عدين مو الله يكيا من متنشم مو الله يبام الخير دون الآخرة Allah ya kare mu sharrin duniya da lafiya Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen da malaman mu da shekaran mu Allah ya ba mu albarkar iyayen mu Allah ya ba mu albarkar malaman mu Allah ya ba mu albarkar shekaran mu bakacin mu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bukatun mu na alkhairi Allah ya bukatun masu neman addu'a a wajen mu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai bayan Allah da dama wanda Allah ya kai rayuwarsu daga jiya zuwa yau Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu Allah ya sa suna cikin gidan aljanna Allah ya hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanya ma cikin bayin da yake yi wa rama Allah ya sanya ma cikin bayin da yake yi wa gafara Allah ya sanya ma cikin bayin da yake kanta su lokacin manzo Allah صلى الله عليه وآله وسلم يا ربي بالذات وفي صفاتي وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وجادنا لعمل الإحسان انظر إلينا وانصرنا الدين أدي وقوفنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة واد لكل من علينا أسنا وجازي أن الجزاء الأسنا بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قد حبيه الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين